السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا كاوم يوم sha hudu ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da shida ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai bayan hutu da aka tafi na azumi da kuma sallah karama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya mana jagoranci Allah subhanahu wata'ala muna godiya a gare ka godiya wacce ba ta da iyaka muna yabanka yaban da ya cancance ka a game da yadda ka raya mu ka kaddara mana sake haduwa domin mu ci gaba da karatu daga cikin waɗannan littafai masu albarka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da mana jagoranci ya ci gaba da shige mana gaba ya taimake mu ya kare mu daga zamiya da aikata ababen da bai yadda da su ba Allah subhanahu ta'ala ya sa mana san aikata abin da shi ya yadda da shi ya sa mu ki abin da baya so kamar yadda aka saba muna fara da wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin bangaren sirar mata kuma muna cikin sirar sahabiya ta goma sha bakwai wato na na safiyatu bin huyay matar annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji wace ce ita mun ji aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tsananin santa to shine yau zamu tashi hirsun nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da kokarin kula da ita yadda ya kasance yana da kokarin kula da ita shine hirs ai dama daga cikin siffa annabi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam mai kokari ne akan ku wajen ku aikata ababan da Allah yake so ababan da Allah zai ba ku lada ta sanadiyya aikata su ababan da idan kuka aikata su Allah subhanahu wataala zai dora ku akan tafarki wanda yake matabbaci kuma ingantacce to yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da tsananin kula da ita yaqulu anasun سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يتي أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة منتهو دني دا النبي صلى الله عليه وسلم دا كما مجم معي فياتا واتو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وصفية رديفته صلى الله عليه وسلم نانا صفية كما النبي صلى الله عليه وسلم يا دورا تأكم باين دوكنسا هو أكم باين أبو هوانسا shine radif ko radifa abu ya zama a bayan wani wula asa an ya kuna radifa lakum ba'adu lalazi ta sta'adilu fa'asaracin na ƙasu annabta sama yana ɗauke da na na safiya suna kan abin hawa ɗaya fa'asaracin na ha sai wannan taguwar da annabta sama yake kanta da shi da matarsa safiya asarat sai ta yi turgude ta tuntuɓe ta turgude fa suri'a wa suri'at sai manzo Allah su sama ya faɗi ita ma na na safiya ta faɗi faqtahama abu talha ta radiyallahu anhu an rahilatihi yadda sahabban annabi sama suke kula da shi ba sa son su ga wani abu koda kwarzani ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan da nan sai abu talha al-ansari radiyallahu anhu sai ya kai ɗauki shi ne iktihamin ai ya kai ɗauki ga abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallam فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يزوجا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هل ضرك شيء شيء ما أيتن الله با أبن دي يشوتد كيكو بقجد شيء وبكو با وانا أبن دي يساميك كو شيني هل ضرك شيء wannan yana nuna yadda sahabbai suke kula da annabi sallallahu alaihi wasallam qala la sai manzo sun ce a ba abin da ya same ni alayka bil mar'a ce je ka ka duma macen ita matar wato safiya kenan wannan yake nuna yadda musulunci yake kula da mata duk wani abin da zai sa mace ta sha wahala ko ta shiga rayuwar kakanika yi musulunci ya kare ta daga shi gashi an kama manzala sama dauki a bashi gudunmuwa amma manzala sama ba ta kansa yake ba sai ce a je a duba matar kuma duk wani abu da ya shafi mata haka za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi na kula da su da tsare su da tsare musu mutuncin su saboda babu wata daraja da mata za su samu idan ba su bi musulunci ba babu wani tsari da zai ba mata zaman lafiya su kubuta su rayuwa mai kyau ingantacciya idan ba musulunci suka yi ba to manzo Allah ta sama yace alayka bil mar'a ce je ka ka duba ta ka kula da macen wato safiya kenan fa alqa abu talha thawbahu ala wajhihi shi kuma saboda mutunci da afafi da iffa kamun kai sai ya sa sai ya rufe fuskarsa da tufafi wa qasada nahwaha sai ya tafi inda take fanabada sauba alaiha sai ya jefa mata tufafu ya lullube ta da tufafu saboda kada wani abu ya shafe ta ta yi kashafi wani bangare da jikinta na jikinta ya bayyana don Allah ka dube da ake kula da mata shi yasa matan aljanna Allah ta'ala ya sifanta sai ce ka annahunna baydun maqnu matan aljanna yadda ka san kwai ne kwai wanda ya kwai wanda ya kasance maknun wanda aka lullube shi da kwasfassa kwai to haka ake kula da mace kuma alama ce ta soyayya ga mace a lullube ta ka arka talla da ita ka arka yama didi da ita ka arka yada ta duk inda aka ga dama wannan ba kiyayya ce ake ma mace amma santa shine a lullube ta a kare mata mutuncinta ya zama ba a yadda da duk wani abin da zai zama ya banzatar da ita ba kowa ya ganta yadda ya ga dama to shi ne nan faƙamat shi kenan sai na safiya ta miƙe bayan an lullube ta da tufafi fashaddaha ala rahilatihi shi kenan sai ya ɗora ta akan abin hawansa farakibat shi kenan sai ta hau abin hawansa wa rakiban nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kaji yadda ake manzo Allah su sama sun faɗi tare amma sai ce alayka bil mar'a sai je ka kula da macen ita ya kamata ka fara ba kula a tabbatar da babu abin da ya cutar da ita babu abin da ya same ta na damuwa to haka ya kamata a riƙa mata su kuma mata abin da ya kamata su fahimta kenan cewa darajanta su ne da ɗaukaka su ya zama an kulle su ba a bar su ba shi kenan sun ka yawon gantali yadda suka ga dama kun gane to shine wannan fanzur ila hadha al-adab al-ali mala ce ka kula ka kalli wannan ladabi wanda ya kasance madaukaki ji ladabi in an ce dama ladabi shine lizumta siffofi waɗanda suke kyawawa a wajen aiwatar da kowane aiki shine ake ce mishi adab malamanmu suna cewa kalmar adab ba a taɓa amfani da ita a kalmar ba a ma'anar banza ba tun a jahiliya tun a jahiliya kalma ce ta daraja sannan da musulunci ya zo sai ƙara ma kalmar daraja to ka duba wannan ladabin wanda ya kasance maɗaukaki abu talhata yughatti wajhahu ga abu talhata al-ansari yana lalawa fuskarsa kai ya kalli mata kai ya kalli mace kai ya kalli mace sannan wa yulki sauba alaiha sannan kuma yana sa mata tufafi yana lullube ta da tufafi hatta la ya mustaha bi yadihi har kai ya zama ya shafe ta da hannunsa domin ba matarsa bace gara ɗayan ku a sa masa ƙarfe a kansa da ya taɓa mace matar da a buga masa kusa a kansa da ya taɓa matar da ba matar shi ba to nan fa ababi ne na zarura amma jibe yadda aka yi ma a hawajana yawma ila hadha al-adabi mala yace kai lalle muna da buƙatar wannan ladabin fi asrin ma tafihi al-adabu a zamanin da muke rayuwa a cikin wanda ladabi gabaki daya mutu tarbiyya ta lalace tarbiyya ta mutu murus sai dai abin da ba a rasa ba sai dan kadan daga cikin mutanen da Allah ta'ala yi alƙawarin duniya ba za ta lalace har zuwa lokacin da Allah ya kaddara ba face sai an samu mutanen da suke mutanen kirki amma ba ta can ba can haka asuna ma tafi hil adam zamanin mu tarbiya ta mutu sai dai Allah wa zahara al-afal al-akhlaqi sanar ribewa ta dabi'u ta bayyana shine al-afal fi ahabbi suwarihi wa ashkali a mafi kaskancin lalacewar dabi'u da ribewar dabi'u wa ashkalihi da kuma kalolin lalacewar ɗabi'u a wannan zamanin namu ba abin da ba a yi komai kage so daga musulunci ya girmama mace ya koya mana ladabi na kula da ita da tsare ta sannan ita ma kuma an sa mata ladubba yadda za ta tsara mutuncinta ta kare kanta ta yadda ba za ta zama abun wasa a hannun shaidanu ba الوفاء يوشنا صفية رسو توفيت رضي الله عنها سنة خمسين تارس أشيكرا تهمسون قصن قبدا رسولنا نعائشة رضي الله عنها وقيل اثنتين وخمسين وسكما سكة شيكرا تهمسون دبيو وقيل غير ذلك وسكما ما لم سكة آآ با حق بني سكة دوتا شيكرا ودفنت بالبقيع tana cikin matan manzo Allah sama waɗanda aka rufe su a makabartar Madina wannan makabartar mai tsohon tarihi wadda kuma wani abun ban sha'awa har yanzu ita ce makabartar Madina tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan makabarta ake rufe mutane kuma har yau ita ce ake rufe mutane a cikin ta so da makabarta ce mai daraja da bayin Allah waliyan Allah manya manya suke kwance a wajen tana da wurantakan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam titi ya raba su da ka tsallako titi daga masallacin manzo Allah sama zaka tafi makabartar bakiya Allah ya ƙara yadda da ita wannan mata ta manzo Allah sama mai daraja ɗaya daga cikin matan mata iyayen mummunai wanda Allah ta'ala ya haramta aure su bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya yi alƙawari su ne matan manzo Allah sama aljanna mun gane to wannan kenan sai ta goma sha takwas ruqayyatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anha na na ruqayya diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ummuha khadijatu radiyallahu anhuma mamarta ita ce na na khadija kamar yadda muka sani ya'yan manzon Allah sama guda hudu guda shidan gabaki ɗayan su ya'yan na na khadija an faɗa mana wannan an sha faɗa mana ɗaya ne kawai ba ɗanta ba ibrahim تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل الهجرة أن أبو لهب قال أن يأورن زمن تاكينا دومن أبو لهب بفان النبي صلى الله عليه وسلم ينا شين آئن عبد المطلب شي أبو لهب با إيه. سننسى عبد الشمس عبد الشمس بن عبد المطلب شيني أبو لهب تو تو تو مد تنسى دا أكي شي مسا عتبة shi ne mijin na na ruƙayya na farko a lokacin ana kafirci ba musulunci bai zo ba falamma unzilat tabbat yada abi lahabin wa tabba a lokacin da musulunci ya zo abu lahab Allah bai masa arziki ba na musulunta ya kafirce ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alihaza jama'atana tabban lak Allah ya kare wa ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam inna kafainaka almustahzi'in ya ce tabbat da abi lahabin wa tab to shi kenan da wannan sura ta sauka ƙala abuhu sai babansa abu lahab ya ce ra'asi min ra'asika haramun fuskata da fuskarka har abada ba za mu sake haduwa ba shine ra'asi min ra'asika hara ba ni ba ka ba za mu sake taba hada fuska ni da kai ba har abada na haramta ma kaina in kalle ka ba zan kula ka ba ba zan yi ma magana ba babu wata alaka tsakanin ni da kai in me in lam tutalliq bintahu idan baka saki diyarsa ba diyarwa diyar annabi sallallahu alaihi wasallam ruqayya fa faraqaha qabla dukhuli shikenan bai ma taba saduwa da ita ba shikenan sai ya sake ta wa aslamat ma'a ummiha ita kuma da musulunci yazo sai ta musulunta tare da mahaifiyarta Khadija radiyallahu anha wa akhawatiha da kuma yan uwanta duka mata summa tazawwajaha Usmanu daga nan sai sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya aure ta kaga shike shi shi wannan utuban ya musulunta fa daga baya nan gida Abu Lahab baya musulunta daga baya to to wannan kenan saboda haka shine farkon rayuwarta ba tarihinta ba a kawo shi nan da tsawo ba saboda tarihin mahaifiyarta kusan shine tarihinta sannan na farko kenan amma tarihinta na ƙarshe shine kasancewar rayuwarta da sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bayan ta musulunta kuma ta aure shi da kuma hijirar da zamu gani ta yi hijira duka biyu tare suka yi hijira habasha da aka yi sannan kuma hijira zuwa madina Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in